أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta EKS ko IKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da jinjinawa a gare shi wanda cikin ikon sa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shi ne darasin mu na 185 tare da littattafai da muke tafiya tare da su littafi na farko littafin daf'u'i hamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu as'ilatul qur'anil majid wa adwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 772 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala awwalan ya aka annabi Musa farko yace in kuntum muqinin ha in kun kasance masu sakankancewa masu yaqini kenan suratu shu'ara aya ta 24 wa qala akhiran a karshe yace in kuntum taqilun ha in kuna da hankali in kun kasance masu hankali kenan suratu shu'ara aya ta 28 me yasa ya bambanta lafuzan ya ce ƙulna za mu ce la yanahum ya sauƙaƙa musu daga alluyuna ne ko allayyun abin mai tafshi wala tafahum sai ya wato lallashe su daga allutfu ne shi ma abu mai tafshi awwalan daga farko falamma ra'a inadahum lokacin da ya ga wato taurin kansu an gane ko ko tsaurin kansu wa israrahum da nace wasu khashanahum sai ya musu magana da kaushi daga alkhashin alkhashin ne shine abin da yake da kaushi wa arada qawluhu sannan kuma ya gitta ma magana fir'auna yi mata fito na fito kenan inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun don fir'auna ya ce lalle manzon ku wanda aka tura muku mahaukaci ne tabbas mahaukaci ne kaga ya ce manzo amma dan izgili ne suratu shu'ara aya ta 27 bi qawlihi in kuntum taqilun ha in kuna da hankali shi yasa malamai suke cewa inda Allah ya ce ma annabi Musa fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku ga ya mishi magana magana mai sauki tana yiwa ya tadhakkaru ya tuna aw yakhsha ko ya ji tsoron Allah Allah ya san da Fir'auna ba zai imani ba amma ya ga ma annabi Musa haka saboda hikma ta tattaunawa da mutane duk wanda baka mutunta shi ba ba za ku tattauna ba kuma duk alakar da babu mutunta juna cikin ta wannan alaka ba za ta dore ba kuma ba za ta yi ba to wannan shi dai ne sai annabi Musa bayan ya gama Fir'auna magana mai kyau kaga Fir'auna sai ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun to duk da yake annabi Musa bai da mulki ma'ana bai da sojojin da za su tsare shi sai ce in kuntum taqiluna in kuna masu hankali kaga ya nuna Fir'auna bai da hankali amma a fakaice shi ma sai ya rama kenan cewa kaga ya mutum magana mai sauki a koda yaushe yana sa wani lokaci ba zai tsaya bai saurare ka kuma sai ka yi kokari ka rinka maida mishi da lafazi irin wanda ya dace da shi wannan shi ne abinda wato malamai suka kawo matsala ta gaba kuma kafirai afwan kowanne daga cikin su ana masa mu'amala ne daga halinsa shi yasa Allah subhanahu wataala ce ya ayu ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghilza su samu kaushi da gare ku in ta kama da aka cewa a ga magana mai sauki ba kowa ne ake magana mai sauki ba dan ba kowa ne yake yadda ba ai mutunta shi ya mutunta mutane idan mutum aka mutunta shi bai mutunta mutane ba babu bukata sai an ci gaba da mutunta shi kuma Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqin waghluz alaihim an gane ko wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir wannan aya ta zo wuri biyu a cikin alqur'ani cikin suratul tauba da cikin suratul tahrim wa ghaluz alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim ila akhir al-aya a cikin suratul tauba sannan kuma wa ghaluz alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut a cikin suratul at-tahrim domin mai hadda alqur'ani mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 773 malam yace fa in qila idan anka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala la asjunannaka kiran fir'auna inda yace la asjunannaka zan saka a kurkuku kiran wallahi zan saka a kurkuku akhsar shi amma fi takaita min qaulihi da fir'auna ce la aj'alannaka minal masjunin zan sanya ka daga cikin yan kasu fa kaifa adala anhu to ya an kai ya karkata da gare shi domin an san uslubi na ikhtisar galibi yafi fadadawa ba a so shi ba sai in wurin da ya wato basta ya kamata a yalwata to me yasa ya yawai ta kawo kalmomi masu yawa alhali ya kamata ya kawo kadan wannan ana karatun shi da cikin babi na balaga yace qulna za mu ce kana muraduhu abin da yake nufi ta'riful ahdi yayi ta'rifi ya san ya sanar da shi na al-ahd alif wal lam wato al-alif wal lam wato tana da ma'anoni daban-daban tana iya ɗaukar ma'ana fiye da goma ka diba cikin mughnil labib an kutubil a'arib ibn hisham al-ansari to almuhimmu dai akwai al jinsiyya akwai al wato istighraqiyya umumiyya akwai al istighraqiyya umumiyya urfiyya yana da kyau dalibin ilimi ya san su sannan akwai al ahdiyya to wagga ahdiyya ce wanda kamar abu ne wanda an san da shi cikin kwakwalwa ta'riful ahd kenan ta'rifi ne na wanda al ahd sananne ne a cikin kwakwalwa faka annahu qala kamar dai fir'auna ya ce la aj'alannaka lalle wallahi tabbas zan sanya ka wahidan dai mimman arafta halahum da daga cikin waɗanda ka san halin su fi sijini a cikin gidan kaso na irin yadda nake mai yan kaso na wa kana fir'auna ya kasance idza sajana insanan idan ya sanya mutum a cikin gidan kurkuku ko gidan kaso tarahahu zai jefa shi fi huwatin a cikin wani rami ko wata kafa amiqatin mai zurfi jiddan kwarai muzlimatin wadda take mai tsananin duhu wahdahu shi kadai ne la yubsiru fiha baya gani a cikin wannan ramin ko kafar wala yasma'u kuma baya ji fa kana zalika to wannan sai ya kasance auja min alqatl shi an mafi ciyo auja daga ayun ne an gane ko min alqatl daga wato kisa wa ashadda nikayatan kuma fi shi an mafi tsananin azaba nikaya azaba to wannan shi yasa yace haka nan duk da yake malamai suna cewa wa yafi balaga ma a ce la aj'alan naka minal masjunin domin ba shi kadai bane cikin kurkuku ma'ana za a sanya shi ne tare da wasu domin kasancewa ka tare da dan so lokaci a cikin daki azaba ce wadda take mai tsanni in ana nufin tare da su minal masjunin shi yasa ma fala takunanna minal jahilin qur'ani yana kawo wannan fala takunanna kaza fala takunanna kaza kar kasance daga cikin waɗannan yafi a ce kada ka yi saboda kamar yafi mubalaga kamar yadda malamai suka ce mai so ya koma cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir ɗaya daga cikin tafsirai ya kawo wannan da kuma sauran littattafan tafsiri kenan fala takunanna min al-jahilin yafi a ce fala tajhal domin nan kamar an danganta ka ne cikin wata jama'a wadda ba a son ka kasance cikin ta kenan wato kamar yafi mubalaga wajen karfin ma'ana wannan shi ne abinda wato malam ya kawo to kafin mu je mas'ala ta gaba akwai abin da ya kamata mu kara a karkashin wato wannan kissa din shine cewa za mu duba in muka duba malamai suna da lughuz da suke kawo suke cewa duk cikin alqur'ani babu inda kala kala guda tara suka zo a jere in bacin wannan sura ba suratul shu'ara gashi nan inda yace qala fir'aunu wa ma rabbul alamin daya قال رب السماوات والأرض وما بين والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين بيو قال لمن حوله ألا تستمعون أكو قال ربكم ورب آبائكم الأولين هدو قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون بير قال رب المشرق والمغرب وما, والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون شدا قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين بقي قال أولو جئتك بشيء مبين تقص قال فأتي به إن كنت من الصادقين ترى duk cikin alkur'ani babu inda kala kala sun ka zo jere guda tara in ba a cikin wannan suratu sha'ra ba haka malamai suka faɗa sannan kuma ibn ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir yake cewa wannan wurin ana iya kawo wa wani a ce wa qala wa qala amma duk inda muhawara ta zo cikin alkur'ani galibi ana cire wawan sai zaman to wato an cire wawun li'annahu uslubul muhawara saboda tattaunawa ne qala kaza qala kiran qala fir'auna yace ana iya cewa qala musa sannan sai annabi musa ya ce amma sai an ka ce qala kaza kala kaza kala kaza wannan yana kawo shi kwarai da gaske a cikin alkur'ani mai girma a cikin tafsirinsa wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 774 malam ya ce fa'in ƙila idan aka ce ƙissatu musa alaihi salam ƙissa ta annabi musa amincin allah ya tabbata a gare shi ma'a fir'auna tare da fir'auna wasu saharati da kuma masu sihiri zukirat fi suratul a'raf an ambace ta a cikin suratul a'raf thumma fi suratul taha kuma an ambace ta sannan a cikin suratul taha fi hadhihi thumma fi hadhihi sura kuma an ambace ta cikin wannan sura bal ma an ambace ta a cikin wadannan surori wanda ba wannan ba akwai ta cikin suratul qasas akwai ta cikin suratul suratul ghafir ko suratul mu'min akwai ta dai cikin surori daban-daban fama fa'idatu takrariha menene amfanin maimaita ta wa takrari ghairiha min alqisas da kuma sauran kisoshin da ma aka maimaita tunda ba kissa annabi Musa dai aka maimaita ba misali kissa ta annabi Adam an maimaita ta a cikin suratul an kawo ta a cikin suratul baqara an maimaita ta a cikin misali suratul abin nan alhijr sannan an kawo cikin suratul a'raf gashi nan dai shi yasa wannan babban malami na balaga ustaz doktor fadil samar ra'i dan kasar iraki wanda ya tattaro irin waɗannan kisoshin ya musu dirasa maudu'iyya a cikin littafin sa at-ta'birul qur'ani ya sanya masa suna al-hashdul fanni malaman usul tafsir su ko suna kiran shi wato al-ijmal wa tafsir ko wato al-ikhtisar wa wato wa tafsir malaman balaga suna kiran shi kuma al-ijaz wal itnab kaji ba cikin al-itqan fi ulum al-qur'an na imam suyuti zaka ga nau'ukan sa qulna malan yace fa'idatuhu fa'idarsa ta'kidu tahaddi karfafa kalubale wa izharul i'jaz da bayyana mu'jiza ta alqur'ani kama annal mubariza kama wanda ya fito na fito da wani shine al mubariz daga barzani ya bayyana idza kharaja min as-saffi in ya fita a cikin sahun yaki kenan qala zai ce nazali nazali ku sabko ku sabko nan wato ismu fi'ilul amr ne kenan a sabko inzil inzil hal min mubarizin shin akwai wanda zai iya fafatawa da ni hal min mubarizin ko akwai wanda zai iya fitowa mu fafata mukarriran zalika yana mai maimaita wannan wali hada sama Allah ta'ala alquran shi yasa Allah ya sanya ma alqurani suna gaba dai masaniya an gane ko masaniya wanda ake maimaita abubuwa a cikin sa li'annahu sunniyat fihi al-akhbar domin an maimaita labari a cikin sa wal qisas jam'i na qissa wato da qissoshi in kuma an ce al-qasas shine ba da labari ya kamata mu yi hatta tunda al-qissa kaga da kasra ne al-qisas shine jam'in ta al-qasas kuma ba da labari Allah ce nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas bima auhayna ilayka hadha al-qur'an wa in kunta min qablihi lamina al-ghafirin to wannan na farko kenan athani kuma wadansu suka kara da na biyu anna ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi alaihi afdalus salati wa atammu taslim kana ba'dhum hadirin sashen su ya kasance yana halarci lokacin da wadansu ayoyi suka sabka wa ba'dhum ghaibin sashen su kuma ya faku baya nan yayi balaguro fil ghazawati a wajen yaki ko yaje wajen kasuwanci ko abin da ya kama da haka wa kanu sun kasance yuhibbuna hudura mahbatil wahyi ko mahbatul wahyi ko mahbatul wahyi ko mahbitul wahyi suna son a ce wato wahayi ya sabka suna nan habata shine sabkowa qul nahbitu minha jami'a wa kanu idza raja'u min ghazwihim sun kasance in suka dawo daga yaki akramahumullahu ta'ala sai Allah ya girmama su fi ba'd al-awqat a waɗansu lokuta bi i'adatil wahyi sai Allah ya sake saukar da wahayi tashrifan lahum dan girmama su wa tafsilan kuma dan Allah ya ƙara rarrabe bayanin ayoyi wannan shine abin da malam ya kawo to amma wannan ana iya cewa in sun za a karanta musu su saurara ba dole bane sai wannan amma kuma girmama su Allah yana girmama su da haka dai wannan ba matsala bace kenan dai saboda bayyana i'jazi na Qur'ani aka maimaita shi ba tare da kuskure ba domin yawan maimaitawa su laraba suka ce wa qallama salima mikha yana da wahala mai yawan magana wato ya ketare ma kurakurai kadiba cikin muqaddima ta muqamatul hariri ya kawo wannan ina fata an fahimce ni to don haka wannan shi ne abin da yasa aka maimaita irin waɗannan kisoshin an gane ko da kuma salo daban-daban na annabawa daban-daban gashi ya zo da salo daban-daban malamai su kuma suna kawo a'a banda ma wannan akwai abin da aka shafe a wani wuri an kawo shi a wani wuri duk da yake qur'ani ya shafe wadansu wurare masu yawa cikin kissoshi saboda duk wurin da bai da wata fa'ida ba sai an kawo shi ba shi yasa kissa annabi Musa bakin inda akwai ibra ne ake daukowa ba wai sai an faɗi irin yadda ya ci abinci ba da yadda ya zauna da abin da ya kama da haka ina fatan an fahimta to malam ya maimaita wannan mas'ala a cikin wannan littafi ya kawo ta a cikin wannan littafi a mas'ala ta 331 ya kawo irin wannan tambaya sannan a mas'ala ta 670 kenan can cikin suratul a'raf a mas'ala ta 331 a cikin wannan littafi da kuma mas'ala ta 670 a cikin suratul taha ya kawo wannan mas'ala mai so zai ƙara kumawa ya ƙara ganin irin bayanin da ya kawo shi yasa tafsirin qur'ani da kisoshi da sauran abubuwa wani lokacin ayoyin sai an hada su sannan ma'ana take fitowa a fili sabarin mutum ya dauki aya guda wani lokaci ya fassara ta sai mata gurguwar fassara wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 775 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa karrara Allah ta'ala dhikr qissata Musa alaihi salam ya aka Allah ya maimaita ambatun kissa annabi Musa amincin Allah ya tabbata a gare shi akthara min qisasi ghairihi mafi wato mafi yawa daga kissar waninsa min al-anbiya daga sauran annabawa alaihi salatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata a gare su alaihim wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim yace kulna za mu ce li anna ahwalahu domin halayen annabi Musa kanat ashbaha bi ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam sun fi kama da halayen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi min ahwali ghairihi minhu daga halayen wani annabi Musa daga cikin annabawa fi iqamati wato ahwali ghairihi damiri na kuma ni zuwa ga annabi Musa minhum kuma yana kuma ni zuwa ga al-anbiya fi iqamatihi al-hujaj wato saboda tsaida hujjoji wajen tsaida hujjoji an gane ko wa izharihi almu'jizat da bayyanar da mu'jizoji daban-daban li ahli misra ga mutanen misra wa israrihim ala takdhibihi da doge wanda suka yi wajen karyatar da annabi Musa wal jafa'i alaihi da kausasa magana ko kuma nisanta sa jafa'i na idoka kausasa magana daga kausan mu'amala ko kuma nisanta kama kana halun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda halin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance ma'a ahli makkata tare da mutanen makka na fata an fahimci ni kenan nan sai an hankalta ma wannan shi yasa zaka ku alqur'ani galibi in ya kawo kissa annabi Musa sai ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ya kawo alqur'ani sai ya kawo zancen at-taura saboda kamanceceniya mai yawa at-taura babbar shari'a ce alqur'ani babbar shari'a ce duk da ke alqur'ani ya fi girma annabi Musa ya haɗu da kalubale mai yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haɗu da kalubale mai yawa to irin wannan sai yasa an ka kamanta su in ka dibi alqur'ani kana ganin wannan yana maimaituwa kwarai da gaske ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da yi zancen Yahudawa a cikin suratul an'am wa ma qadarullah haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay mu hattara wa ma qadarullah haqqa qadrihi akwai shi a cikin suratul zumar wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah amma ana an'am wa ma qadarullah haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay sannan cikin suratul hajji babu wawun ma qadarullah haqqa qadrihi inna allaha laqawiyyun aziz وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في, خم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه هذا هذا انتهى التوراة سيدا انتهى القرآن باين هذا انتهى التوراة كما wato baya ya zancen wato alkur'ani baya ya zancen alkur'ani kuma kawo at-taura kuma sai kawo alkur'ani yake cewa thumma ataina musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsan wa tafsilan li kulli shay wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun sai ce wa hadha wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu a cikin suratul an'am na farko wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi aya ta wato aya ta farko da ta zo amma na biyu wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun a cikin wato suratu wato al'an'am don saboda masu hadda alkur'ani sai ayi hattara kada ka zo wajen fassara aya ko wajen bayani ka zo ka rikice yawwa kiran kaga an yi zancen alkur'ani ثم آتنا موسى الكتاب أن يذن التوراة تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون سنسي أنك ذن القرآن haka dai ne da an yi zancen alkur'ani sai a yi zancen mi sai a yi zancen attaura in ka diba cikin suratul hud akwai irin wannan am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi llah wa an la ilaha illa hu fa hal antum muslimun afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun min wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma a cikin ma wato a cikin suratul hashr suratul ahqaf akwai irin wannan wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma wa hadha kitabun musaddiqun lisan arabiyya yana yawan kawo su in an kawo kisan manzo sallallahu alaihi wasallam akata annabi musa ko ta annabi musa a kawo ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ko at-taura sannan a kawo qur'ani ko al-qur'ani a kawo at-taura wato uslubi ne na alkur'ani da ada ta alkur'ani da almunasaba tsakanin kissoshin alkur'ani da ayoyin alkur'ani abu guda wanda zamu kara karkashin wannan kafin mu wuce gaba shine cewa wato duk da haka su yahudawa a wannan lokaci ahlul kitabi ne kuma suna rayuwa a madina suna kusa tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da yana makka kuma suka ƙara yin kusa da shi lokacin da ya hijira zuwa madina kenan qur'ani zai kafa hujja ne ga ahlul kitab dan saboda su larabawan su ji abin da ya kamata shi yasa at-taura ita ma ƙarin bayanin ta zo a cikin alqur'ani mai girma kuma saboda ita ce shari'ar da ta fita annabi isa don annabi isa ya zo ne ya cika wato wani sako ko sashe daga cikin ya yi aiki da abinda attaura ta ce don ya ce wali uhilla lakum ba'd allazi harrima alaikum to kaga sai aka wato kenan sai aka fi fadar shari'a ta annabi musa wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 776 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace falamma tara al-jam'ani lokacin da jama'a biyu suka ga juna ra'a ya gani tara'a an ga juna koko tara'a ya linkaya daga nesa suratul shu'ara'i aya ta 61 wat tara'i malam yace tara'i in an ce tara'a tara'i shine masdarkin sa tafa'ulun kenan daga tafa'ala ne min ar-ru'yati ya samo asali daga ru'ya gani kenan fa yaqtadi wujuda fa yaqtadi wujuda ru'yati kulli jam'in al-jam' al-akhar kenan wannan zai hukumtar da ganin kowace jama'a ru'yatu kulli jam'in kowace jama'a ta ga aljam al-akhar wato jama'a daya kenan jama'ar fir'auna ta ga ta annabi Musa ta annabi Musa ta ga ta fir'auna wal manqulu abinda an karwaito in jimalan annahum lam yara ba'dhum ba'dha sashin su bai ga sashi ba fa inna Allah ta'ala domin shi Allah subhanahu wa ta'ala arsala ghaiman ya turo ghaiman wato girgije kenan abyada fari fahala bainal askaraini sai shiga tsakanin runduna guda biyu hatta mana'a ru'yata ba'dihim ba'da har shi wannan girgijen ya hana sashen su ya ga sashi ko wata jama'a ta ga wata jama'a mai tahqiqin wato wannan littafi sai ya kawo amsa ya kawo bayani in ka diba number 1 sai ka ga ya kawo shi Sheikh Mustafa Al-Adawi yace min aina hada daga ina wannan magana ta samu asali thumma innahu ablaga fil i'jaz sannan in muka duba ai ya fi zama kai matuƙa a cikin ijazi mu'jiza an yi haddisa tara'iya an gane ko an yi haddisa tara'i wala yi haddisa idrak kinan an yi haddisa tara'i ma'ana malin ya yi magana akan kalma ta tara'i wala yi haddisa idrak bai yi magana ba ko an yi haddisa tara'i ganin juna ya tabbata wala ya haddisa idrak amma cin musu ba zai yiwa ba ma'ana kaga abu kana son kama shi baka kama shi ba rishika kenan inji malaman zauri kenan ya haifa balaga domin in su ga juna ba to ai su ba za su ƙara ganin ni'ima ba amma in an gan su sauran kiris a hallaka su suka samu tserewa ai wannan yafi mu'jiza kuma ya ce wannan asarkin ina shiki kenan sai zaman to an ruwaito shi ne ba tare ko an ruwaito shi da wani cikin isra'iliya ko kuma abu ne wanda bai da ma wani sanadi wanda za a tantance shi amsa malin yace kulna zamu ce at-tara'i kalima ta at-tara'i yusta'malu ana amfani da ita bi ma'anar tadani bi ma'ana ta at-tadani abu ya kusanci juna daga ad-dununi wat-taqabul da fuskantar juna gaba da gaba an gane ko aidan kuma kama qala sallallahu alaihi wasallam kama yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yace al-mu'min wal kafiru la yatara'ani da musulmi da kafiri ba sa kusantar juna kinan na ake nufi ai la yatadana yani wato ba sa kusantar juna wa yuqalu ana cewa duruna ta tara'a gidajenmu suna ganin juna ai ta taƙarabu suna kusantar juna wata taƙabalu suna fuskantar juna wannan shine abinda wato malin ya kawo amma mai taƙiƙin wani littafi da an ka kawo wannan hadisi sai sa ba 2 bayan ya sa la yatara kenan inda an ka sanan sai ya ce lam aqif alaihi duk iya bincike na bancin ma wannan hadisin ba fi ma da rage min masadir na daga abin da gare ni cikin littafai wanda ladabi ne na ilimi ba duk abin da baka kai gare shi bane ba ilimi bane sannan kuma iya littafan ka ka duba baka gani ba ba shi ke nuna waɗansu littafai don ba kai ka mallaki duk littafan duniya ba kuma ba ka san duk matsalolin duniya ba ka gaida da kyau ɗalibin ilimi ya san yadda ake bincike kuma ya samu ladabi na bincike wannan shine abin da ya kawo amma dai akwai wasu nasoshi da suke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana wuta ce guda biyu wato da wutan musulmi da wutar kafirai ta zamanto ɗaya ma'ana suna kusa da juna in suna yin abinci ana ganin wutar wutar juna musamman da daddare wallahu ta'ala a'lam na manta hadisin dai amma dai akwai nasoshin da suka faɗi wannan mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 777 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai annabi ibrahim yace wa idha maridtu idan nayi rashin lafiya suratul shu'ara aya ta 80 walam ya kulbe ce ba idan amradani idan Allah ya sanya mai rashin lafiya kama qala qablahu kamar yadda ya faɗa gabanin ya faɗi wannan magana alladhi yace khalaqani da wa yahdin alladhi khalaqani kaga ni yace wa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin bai ce wa idza amradani ba kaga ya danganta halitta zuwa ga Allah shiriya zuwa ga Allah amma rashin lafiya sai ya danganta shi zuwa gare shi yace kulna za mu ce li annahu domin shi annabi Ibrahim ko ko cikin wannan bayani kana fi ma'radis sana'i ala Allah ta'ala yana wato fage ne na yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'didi ni'amihi yana lissafo ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala fa adafa ilayhi alkhayr almahdha sai ya danganta zuwa ga alkhairi ya danganta alkhairi zuwa ga Allah almahdha tatacce wanda bai cudanya da komai ba hifdhan lil adabi dan ya kiyaye ladabi ga Allah wa in kana alkamilu wa in kana alkullu mudafan ilayhi duk dake dukkan su da alkhairin da sharrin ana danganta su zuwa ga Allah wa nadhiruhu tamkar irin wannan qawlu khidr qawlu qawlu qawlu al-khadar alayhi salam magana khidr ko khadar duk dake sun ce annabi nawo sun ce kuma waliyina amma zan ce mafi inganci abinda malamai suka rinjari musamman ibnu kathir annabi ne wajen fadar Allah wa ma fa'altuhu an amri yace ban aikata wannan ba da umurina kenan da umurnin Allah ya aikata kenan ko ya zan annabi to shi khadir yake cewa fa aradtu an aibaha jirgin da ya fasa yace amma safinatu fa kanat li masakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha bai ce Allah ya min umurni ba sai nan ya danganta niyyar zuwa gare shi suratul kafi aya ta 79 duk da yake ya ce ma fa'altuhu an amri wa qaw wa qawlihi wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma ubangijinka sai ya su wannan yaran su marayi da ya tada musu katanga wadda arzikin su yana ciki mahaifinsu ya koyi musu anan sai ubangijin ka yasu kaga wannan kenan da yardar ubangiji ne an yablugha ashuddahuma su cimma karfin su su kama girma su balaga sannan su kai ga arzikin nasu suratul kafi aya ta 82 to na kaga sai ce Allah yasu bai ce shi yasu ba ina fata ana fahimta ta kenan haka wajen yaro yace fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma sai mun kaso ubangijin su ya musanya musu kaga nan da yake wato abu ne wanda yake ya shahi alkhairi wannan kuma yana da yawa a cikin alqur'ani siratal ladina an'amta alaihim hayyan wadanda kai ni'ima akan su ghairil maghdubi alaihim ba a ce ghairil ladina ghadibta alaihim ba saboda nan wato ba danganta hushi zuwa ga Allah ba duk Allah subhanahu wataala ne cikin sifofinsa hushi amma aqida ta ahli sunna wal jamaa ya yake yin hushi wannan ya bar kansa sani ina fata ana fahimta ta kuma haka yazo cikin bayani na aljannu a cikin suratul jin wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada kaga sun kace wa anna la nadri mu musani ba asharrun urida biman fil ard shin sharri ne aka so da mutanen kasa kaga ba su faɗa ba ko ba abuta kasa wanda ke rayuwa a bisa doron kasa am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijin su ya so su da shari'a kaga wajen sharri sai sun kace urida biman fil ard ce arada Allah biman fil ard ba shi yasa ba a danganta sharri zuwa ga Allah subhanahu wataala to amma kuma ai Allah ya ce wani bulukun bi sharri wal khairi fitna muna jarraba ku da sharri da alkhairi sai malamai suka ce a'a kamar yadda zo cikin hadisi wa sharru laysa ilaik wa nablukum muna jarraba ku bi sharri da sharri abin da yake bukata ku yi hakuri wal khairi da abin da yake bukata ku gode ma Allah haka ne za a fassara shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadisi na Suhaib wanda yana cikin sahih Muslim yake cewa ajaban li amri mu'min inna amrahu kulluhu khair ai yana daga cikin abin mamaki ga al'amarin mumini dukkan alkhairin sa wato dukkan al'amarin sa alkhairi ne to kaga yace walaysa hadha li ahadin illa lil mu'min ba wanda yake samu wannan sai mumini sai ce in asabatu darra'u in cuta ta same shi sabara sai ya hakuri fa kana khairallah sai zan alkhairi gare shi wa in asabatu sarra in kuma mummuna ta same shi shakara in wa in asabatu sarra in alkhairi ya same shi abin farin ciki shakara zai gode ba Allah ba zai ci kokarin sa na ba ko wani abu fa kana khairan la sai zamanto alkhairi gare shi ashe dukkan su alkhairi ne Allah baya aikata sharri duk abinda Allah aikata akwai hikima to kaga dalibin ilimi sai ya hattara wajen wannan to fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma an gane ko akwai qira'a fa aradna an yubaddilahuma rabbuhuma wato a matsala ta 778 malam yace fa in kila idan aka ce hadal jawabu wannan amsa da rukunka bayar na cewa ba a danganta mummuna zuwa ga Allah annabi Ibrahim bai danganta mummuna zuwa ga Allah ba yace wa idza maridtu yubtalu ana bata shi bi qaulihi ta'ala bi qaulihi da fadar Allah wallazi yumituni Allah shine wanda yake kashe ni wa bi qauli al-khidr da khidr yace fa aradna an yubdilahuma an gane ko a kira'a ta nafi da abu ja'far da abu amr an yubaddila huma daga baddala yubaddilu tabdilan wancan ko yubdila huma daga abdala yubdilu ibdala to ainihin kuma ya mutuni kashe ni ai abu ne wanda ba a son shi shi kuma fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma nan ya danganta aradna mun so to sun so da shi da ba kaga nan ai ya danganta abin zuwa ga Allah ne bai warware ba domin ya ce aradna mun so nan in an ce annun litta'zim kenan khadir ya girma kan shi fa aradna a in yace mun so da mu da Allah amma irada Allah da tashi ta bambanta domin tashi ba ta tabbata sai in ta Allah ta tabbata kenan nan sai ta zama to nan annun laysat litta'zim amma wajen irada sai a ba kowa tashi domin zatin Allah ya bambanta zatin khidir hakan ga wato niyyar Allah da niyyar Khidir sun bambanta da aikin Allah da aikin Khidir dole ya bambanta inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikunsa suna ma annabi salati ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku wanda kuka imani ku yi salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam da salatin mala'iku da salatin mutane har mu ce hadda mu'minna aljannu da salatin Allah ai ba dai bane to hakan ga irada din in bana mun ce khidr da Allah ne to irada ba dai bace in kuma mun ce lit ta'zim kinan sai zaman to nan ne ya girmama kansa kinan ya danganta alkhairi zuwa kansa to ya za mu ba da amsa akan wannan tunda mun ce baya in ya zama to sharri ne sai danganta ma kansa in alkhairi ne sai danganta ma Allah tunda ya ce fa aradtu an aibaha fa aradna an yubdilahuma to in yana nufin nan shi da kansa ne kawai kadai ya girma kansa misali to fa aradna kiran ku ya danganta alkhairi zuwa gare shi kuma ba sharri bane to me yasa bai danganta shi zuwa ga Allah ba bai ce fa arada rabbuka an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab rahma ba malin yace to kulna za mu ci inda ma adafa al-mauta ila Allah ta'ala abin da yasa ya danganta mutuwa zuwa ga Allah li'annahu sababu liqa'ihi iyahu saboda mutuwa ita ce dalilin haduwa da Allah shi annabi Ibrahim ya hadu da Allah wa intiqalihi ila dari karamatihi ya cirata an gane ku zuwa ga gidan karama na Allah na girmamawa aljanna kenan fa kana ni'matan min hadha alwajhi to ni'ima ce ta wannan fuska waƙila an ka ce inna ma adafa al-marad ila nafsihi abin da yasa ya danganta rashin lafiya zuwa ga kansa li anna al-amrad tahduthu bi tafrit al-insan kenan saboda rashin lafiya yana haddasuwa ne da sakacin dan adam wasu abubuwa da an ka ce a kula da su na lafiya bai kula da su ba musamman kasashen Afirka da ma kula da abin da muke ci da abin da muke sha da abin da muke sakawa da abin da muke kwanciya a kansa da kuma ko an ba mu magani muna sakaci wani lokaci da mun ji dan sauki sai mu watsar da maganin mu shiga zuwa harkokin mu bi tafrid al-insani fi mata'imihi dan adam yana sakaci ga abin da yake ci mata'im abin da yake ci wa masharibihi da abin da yake sha to sai ya samu matsala ka bar yunwa ta buge ka har ilsar ya kama ka ko ulsa to kaga sai a danganta rashin lafiya zuwa gare ka wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abin da wato malin ya kawo a karkashin wannan amma kafin mu je gaba akwai balaga da malamai suke kawowa wato malamai suke cewa wannan ayoyin da annabi Ibrahim ya ce alladhi khalaqani fahuwa ya haji wanda ya halicce ni shi yake shirya da ni an gane ko sai ya kawo huwa wajen ya haji sun kace saboda shari'a akwai wanda yake cewa yana iya shiryar da kai ko ko bayi an ba su izinin su yi bayani na shari'a amma ba su ke shiryawa ba to allazi khalaqani wanda ya halicce ni bai ce allazi huwa khalaqani ba saboda ba wanda yake iddiayin shi ya halitta ko ya ce yayi iddiayin ta ƙarya yake yi an san ba shi bane to yace wallazi huwa yut'imuni kaga wajen ciyarwa sai ce shi yake ciyar da ni don akwai mai iddiayin shi ke ciyar da kai a'a akwai wanda suna sababin ciyar da kai amma ba su ne ke ciyar da kai ba Allah ne ya yarda wannan abin ya kasance wallazi huwa yutimuni wa yasqin kaga huwa yutimuni kenan wa huwa yasqin sai ce wa idza maridtu kaga sai danganta rashin lafiya zuwa gare shi bai danganta zuwa ga Allah ba kamar yadda muka kawo wannan wa idza maridtu fa huwa yashfi shi kadai yake ba ni lafiya bai ce fa ya shi ni ba don akwai wanda ke iddiayin shi ke baka lafiya a'a likita yana iya gano rashin lafiyar kai baka magani amma maganin ba shi ke baka lafiya ba ko likita Allah ne ke bada lafiya shi yasa mutane za su sha magani iri ɗai amma wani ya warke wani bai warke ba kuma wani ya sha wani maganin daban ya masa magani shi wancan din sai sha wani magani kuma sai ya masa magani don a nuna maka Allah ne ke bada lafiya wallazi huwa yumituni thumma yuhyin kuma sai kawo allazi huwa Allah shi kadai ne ke kashe ni shi ke rayar da ni an gane ko to kaga waɗannan abubuwan sai kawo huwa huwa ina fatan an fahimce ni alladhi khalaqani fa huwa yahdi walladhi huwa yut'imuni wa yasqin amma alladhi bai ce huwa khalaqani ba fa huwa yahdi saboda rububiyya ba mai iddia'in ta kuma ko kai iddia'in kai kai ka ce rabbuna yanzu ana gane ƙarya ne fir'auna ya iddia'in rububiyya an san makarici ne Allah ya ce wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa zulman wa ulwa wanda ya jayya da annabi Ibrahim a cikin al'amarin mulki kamar da ke kira Namruz duk da ke sunan shi bai tabbata a nasu ba ba za mu karyata ba ba za mu gaskata ba sai mun samu tabbataccen abubuwar shi ne tsaka tsakiya alladhi hajja ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk da iddi'a'ir rububiyya tasrifi cikin kauni sai ibrahim ya ce to ka fito da rana ta gabas ta fadiya mutun da ya ce shina rayawa yana kashewa wannan kuma rububiyya ne fa buhita alladhi kafar sai yake dima to kaga duk wanda iddi'a'in ta zai wato samun matsala rububiyya kenan kuma in kai uluhiyya ma za ka samu matsala kai dai ka tsaya matsayinka na bawa kai ba Allah bane to wannan shine abinda wato zamu kawo a ƙarƙashin wannan aya wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din yana son tsammanin Allah ya gafarta mishi khati'atuhu malamai suka ce nan guda ko ko khati'a an yi idafa shi zuwa ga ma'rifa ya kuma jam'i kurakuran da ya gabatar wasu suka ce saboda ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha kuma cikin hadisi lokacin da sarkin ya so ya kwace matarsa ya ce hiya ukhti yana rufin ɗan uwarsa a cikin addini duk da yake ba ƙarya yayi ba amma can da yace in wato fas'aluhum in kanu yantiqun ku yi musu magana in za su yi ku yi guma kanku bayani in za su iya magana ya san ba za su iya magana ba kenan shartun ne mu'allaqun alal mustahil ba ƙarya yi ba amma saboda tauriyar da yayi shi yasa sai an doke shi kamar kuskure saboda shi babban wato mutum ne to wannan shine abin da dai malamai suka kawo sai abu na ƙarshe wanda za mu ƙara kafin mu je mas'ala ta gaba shine wajen inda aka ce falan ma tara al jama'a lokacin da jama'a biyu suka ga juna tabbas sun ga juna a zance mafi inganci ba kamar yadda malam ya kawo tun da babu wani nasi akan haka sai malamai suka ce to nan an ce mu'mini za su ga Allah ranar tashin alkiyama wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira zuwa ga ubangijin su za su yi kallo nadira da zadul ni suna cikin ni'ima da haske daga nadira ne an gane ko nadratan na'im to ila rabbiha nadira suna kallo zuwa ga ubangijin su kuma hadisai sun tabbatar da wannan to amma ɗan mu'tazila da sauran waɗanda suke son su kore irin shi a sai su kore su ci ai ba a ganin Allah ila rabbiha nadira suna kallo ni'ima ubangijin su ne domin ila sun kace jam'i ne wato mufrad ne na ni'ima an gane ko zuwa suna kallon ni'imar ubangijinsu fadhkuru ala allahi ina fata an fahimci ni kidan mufradikin shi ila sai malaman ahli sunna suka ce wannan ba gaskiya bane Allah ya ce la tudrikuhu al-absar ganne ba sa iya riska Allah subhanahu wataala kuma ya ce ma Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi Musa lan tarani ba za ka ganne ba mu'tazila sun ce abadiyya ce har abada a'a a nan duniya lan tarani Allah baya ganuwa domin jikin dan adam ba a yi masa halittar da zai ga Allah ba to amma a lahira za su ga Allah to amma kuma Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi da yace la tudrikuhu al-absar yace cewa to akwai bambanci tsakanin ar-ru'ya da al-idrak la tudrikuhu ba za su iya kewaye sani da Allah ba dan yace wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha amma gani daban da shi ka abu daban kada iya tsinka abu da nesa amma ka tantance shi ka san komai duk abin da ke da alaka da shi shine bayi ba za su iya ba shi yasa yace falamma tara al-jam'ani lokacin da jama'a biyu suka ga juna qala ashabu musa inna lamudrakun sun kace an rishke mu to ka ga an gansu amma ba a rishike su ba haka ana iya ganin Allah amma rishika Allah ne ba za a iya yi ba shi yasa ce la tudrikuhul absar kuma sabanin da akwai ibnu abbas da yake ganin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga Allah malamai suka ce a a ko dai don an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na ummul mu'minin Aisha cikin sahihi muslim duka waɗannan suna nan yace nurun annara haske ne ma'ana shabakin Allah haske ne kamar da yace hijabu nu ya za a yi in ga Allah to wasu suka ce wai ibnu abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ga Allah da ido na tsakiyar kansa da a gare shi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da wasu idanu ko ido a tsakiyar kai sai dai ya ganshi da zuciya ma'ana ya ga ayoyin Allah kuma ya hasashe ayoyin Allah a cikin zuciyarsa amma ba dai ya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ina fata an fahimce ni don haka kawai ne fake da wannan yace ana ganin Allah zai baka wani wuri wanda zaka ga Allah wannan ba gaskiya bane ina fata an fahimce ni kuma yadda suke cewa laqadar amin ayati rabbih al-kubra ai yaga ayoyin Allah an kace ba an kace yaga Allah subhanahu wata'ala ba ina fata an fahimce thumma dana fatadalla wannan kuma ana rufin jibril ne fakaba fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha an gari kuma Allah ya ce ma kadhaba al-fuadu ma ra'a zuciya bata karyata ba kenan ba gani ne na ido ba dan haka ibnu abbas ko a ce ya ijtihadi ko kuma ibnu abbas ba irin wannan gani yake nufi ba amma su sun fassara da irin ganin da suke so mai so ya koma cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab karshen la tudriku al absar da littafai na tafsiri na aqida ta ahli sunna da sauran littafan da aka yi don raddi ga masu mummuna aqida zai ga waɗannan bayanan kwarai da gaske to wannan shine abin da ya kamata in ce a karkashin wannan mas'ala sai mu je zuwa gaba wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 779 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya Allah akai Allah yace yawma la yanfa'u malun wala banun kenan ranar tashin alkiyama rana ce inda annabi Ibrahim yace dukiya ba ta amfani da yaya suratul shu'ara aya ta 88 wal malu alladhi unfiqa fi ta'ati Allah ta'ala dukiyar da aka ciyar a cikin da'a ta ubangiji wasabilihi da hanyar Allah yanfa'u yana amfani wal waladu salihu da nagari yanfa'u yana amfani wal waladu alladhi mata saghiran da da ya mutu karami tunda shi ba sai an kira shi salih ba tunda bai balaga ba na mu'minnai na kafirai ne akai sabani kuma zance mafi inganci waɗansu sun tafi cewa su ƴaƴan kafirai aljanna za a kai su don musu balaga ba wasu kace za a yi musu hisabi a ran tashi alkiyama kamar iyayensu a kunna wuta wanda ya shiga cikin ta aljanna zai wuce saboda yayi abu mai wahala kenan ko a nan duniya tunda ibada tana da wahala wasu malamai suka ce a'a su ba sai an yi musu hisabi ba aljanna za su shiga khadamu ahlil janna za su zama to masu yin hidima ga ƴan aljanna yara ƙanana kenan akwai maganganu daban-daban da malamai wasu ka ce wannan hadisi da'ifi na wanda ya ce su yaran khadamu ahlil janna ne amma dai yan aljanna suna da masu masu yi musu hidima don ya ce ya tufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in kuma ya ce wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun a cikin suratul wato at-tur yace to wal waladul ladhi mata saghiran da yaron da ya mutu yana karami yashfa'u yana ceto ga iyayensa an gane kowanne yana cikin albarka ta yaya wa shawahidu zalika kathira irin wato waɗannan dalilai kinan shawahid masu shaida ga irin wannan abubuwan kathira masu yawa ne minal kitabi was sunna daga cikin alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda ta inganta khususan qawluhu sallallahu alaihi wa sallam musamman kuma fadar manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idza mata ibnu adam idan dan adam ya mutu yanqati'u amaluhu illa min thalathin an gane ko to aikinsa zai yanke sai daga abubuwa guda uku alhadith hadisi mai tahqiqin wani littafi ya kawo namba 1 in ka diba min 30 yace sahihun bi shawahidihi shi wannan hadisi ya inganta in an bi shawahid kin shi yace muslim ya kawo wannan hadisi hadisi na 384 bi lafzi idza mata al insan wa bil lafzi al mazkur shi ko lafzi wanga wanda an ka ambata idza mata ibn adam yace rawahu tirmidhi tirmidhi ne ya kawo shi da wannan na ibn adam hadisi na 1297 wan nasa'i da imamun nasa'i hadisi na 3591 min hadisi abi huraira na daga hadisi na abu huraira bi isnadin sahihin da sanadi ingantacce bi shawahidihi wato in an hada shi shi na muslim ingantacce na amma su na tirmidhi da nasa'i sai in an hada su bi shawahid yake inganta shi yasa in ka ji hadisi da wani lafazi baka sani ba sai kai hatta to shine yace aikin shi ya yanke sai abubuwa guda uku an gane ko illa min sadaqatin jariya sai sadaka mai gudana bai ce sadaqati jariyatin ba mudafu da mudafu ilaihi balle a ce a bada mace kyauta sai a ce yar sadaka wannan babu shi wato abin nan sun fassara hadisin ne mu su fahimci hadisin ba sun ce sadaqati jariyatin ba da budurwa don Allah ba tare da an bada sadaki ba a'a sadaqatin jariya duk sadakar da za ta gudana bayan mutuwarka an gane ko aw ilmin yuntafa'u bihi ko kamar ilmi wanda ake amfana da shi nagari kenan in kuma mummunan ilmi ne kaga an samu matsala za a tura maka zunubi har cikin kabarinka inda ba ka tuba ba ka yi sanarwa kafin ka mutu awwaladin salihin ya da'u lahu ko da nagari wanda zai masa addu'a kenan waɗannan abubuwan za su ci gaba to ya an kai kuma yace la yanfa'u malun wala banun yace kulna za mu ce al muradu bil aya abinda ake nufi da aya annahuma la yanfa'ani ghayra al mu'min ba sa amfanin kowa in ba mumini ba fa inna huwa alladhi ya'ti bi qalbin salim mumini shine zai zo da zuciya tsarkakakka mai lafiya lafiyayya min al-kufri wadda ta kubuta daga kafirci awil muradu bihima koko abinda ake nufi malun lam yunfaq fi ta'ati Allah ta'ala dukiyar da ba a sanya ta ba cikin da'a Allah wa waladin balighin ghairu salih ko da wanda yake ya balaga wanda ba nagari ba kuma kai sakaci cikin tarbiyyarsa amma in baka yi sakaci ba shine ya lalace kai iya kokarin ka koko bayan ka mutu ne ya lalace wannan Allah ba zai kama ka da wannan ba an gane ko wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 780 malam yake cewa fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqin an kusanto da aljanna lil muttaqin ga masu jin tsoron Allah ash-shu'ara wato suratul shu'ara aya ta 90 ay qarabat ta kusanto wal jannatu la tanqulu la tunqalu min makaniha ita aljanna ba a cira ta daga wurinta wala tuhawwalu ba a canza mata wuri yace to kulna zamu ce fihi qalbun akwai alqalbu abin da suke kira alqalbu alqalbu zuciya da larabci kuma alqalbu shine juyar da ma'ana an gane ko wa uzlifatil wa uzlifatil muttaquna ila aljannati an kusanto da mu'minai zuwa ga aljanna kama yaqulu alhajjaj hujjaj kama yadda masu aikin haji suke cewa idza da nau ila makka lokacin da suka kusanto makka qarubat makka minna makka ta yi muna kusa alhali kuma makka tana nan wurinta waƙila waɗansu malamai suka ce ma'anahu abinda ke nihi annaha kanat mahjubatan anhum ita aljanna an sha makance ta daga gare su ba sa ganin ta falamma rufi'atil hujubu lokacin da anka wato dauki ko aka yayi alhujubu kariya bainahum tsakankanin su wa baina hada aljanna kana zalika taqriban laha sai zama to kusantarwa ne gare ta to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo a ƙarƙashin wannan mas'ala to amma kafin mu je gaba akwai dan bayani da kamata mu ƙara shi alqalbu akwai shi Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wanga alƙarbu cikin ilimin balaga ne inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa cikin kissar Qaruna inna Qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba kaga sai an ka ce waɗannan kiruruwan suna nauyayawa sun yi nauyi ga masu ɗauka ma'ana sun sun yi masu ɗauka nauyi alhali ko kilannin su suka yi nauyi ga masu ɗauka latanu bil usbati ulil quwwa an gane ko kenan latanu ul usbatu bihari masu ɗauka su suna musu nauyi ba wai su kilannin ne suka yi nauyi ga mutane ba sai kai alqalbu ina fata an fahimci ni to amma akwai inda an yarda da shi kamar irin wannan wurin akwai wanda akwai sabani yanzu misali wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirin arda an bijiru da jahannama wasu ce a'a suna aka bijiru ga jahannama amma wato jahannama ba za a bijiru da ita gare su ba wasu malamai suka ce a'a nan ba za a yarda da shi ba za a bijiro jahannama su ganta a farfajiyar kiyama sannan kuma za a bijira su ga jahannama lokacin da suke tsarawa a siradi da haka wannan dalibin ilimi sai ya abin nan ya fahimce shi abu na gaba wanda zan kara karkashin wannan mas'ala da an ka ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqin an kusanto da aljanna kina ita ma aljanna Allah na iya kusanto da ita ba matsala bane domin Allah na da iko inna Allah ala kulli shay'in qadir amma mai harda alqur'ani sai ya hattara a cikin suratu qaf wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id an gane ko amma anan cikin suratul shu'ara babu ghayra ba'id wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahim lil ghawin kuma da anka ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina a can cikin suratul qaf ghayra ba'id ta'kidi na domin duk abinda an kusanto ai ba sai an ce bai da nisa ba amma sai an ka ƙara ta'kidi wannan shi ne abinda malamai sun kace wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 781 malam ya ce fa in kila idan anka ce kaifa jama'a shafi'a ya anke Allah kawo masu ceto a matsayin jam'i ya ce shafi'ina wa wahada sadiqa amma aboki sai kawo shi sadiq guda fi qaulihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wata'ala inda kafirai suke cewa fama lana min shafi'in bamu da masu ceto wala sadiqin hamim kuma bamu da aboki sadiqin aboki hamimin wato aboki nagari wanda muke jin shi abokin da nake ji da shi kenan shine hamim an gane ko daga abu ne mai zafi wanda kamar kana jin shi a cikin jikinka shi yasa hariri ya kawo a cikin muqama wa awaddul hamima walau jarra'ani hamim wa awad wa awaddul hamim shi yaron dan sa da yake ma tambaya kine da yake mu'amala da mutanen duniya Abu Zaid Saruji duk da yake cewa wato nakiratul la ta'arraf kamar ya hada shi ne ba abu ne wanda akwai wani mutum mai suna haka nakira ce wanda ba ta komawa ma'arifa ya ce wa awaddul hamima shi yaron ya ce ma babansa a cikin wannan kisa da an ka kawo hikaya ina son alhamima abokina walau jarra'ani alhamim ko da ya bani ruwan zafi malaman zuwa suka ce ko da ya kwada da min ya bani na sha kenan na kwankwaɗi ruwan zafi ka ga wanda ya baka ruwan zafi ai ba za ka so shi ba shi yasa Allah ce wala yasalu hamimun hamima masoyi baya tambayar masoyi a ranar tashin alkiyama shi ko alhamim kuma yana zuwa ruwan zafi inna shajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun ka ghalyil hamim nan ana nufin ruwan zafi sai kai hattara dalibin ilimi malin yace to anan eh kulna zamu ce li kasrati shufa'a domin mafi yawancin ash-shufa'a masu ceto tunda daga ash-shaf'u ne kamar mai ceto ya ya zamanto ya hadu tare da adadinka ya zamanto shafa'i kenan li kasrati shufa'i saboda yawan masu ceto ga al'ada fil adati a cikin al'ada wa qillati sadiqi da karancin aboki musamman aboki nagari ولهذا يتي وانا saboda wannan ruwiya an karwaito anna ba'd al-hukama sashen masu hikima su ila anis sadiqi an tambaye shi akan menene ma'anar aboki fa qala yace huwa huwa ismun la ma'ana lahu suna ne wanda bai da ma'ana wai ba ne nufin bai da ma'ana ba ma'ana samun ma'anar shi abu ne mai wahala kafin ka samu aboki na gari arada bi zalika malam yace abin da yake nufi da wannan izzata wujudihi wahalar samun aboki na gari wa yajuzu malam yace yana yuwa an yurad anufata bis sadiqi da aboki aljam'u ma'anan ma'anar jam'i kal aduwi kamar adu shi aduwu fa'ulun na shi kuma sadiq fa'ilun na kenan shi ma fa'ilun yana idan kuma bi ma'anar jama don Allah ya ce wal mala'ikatu ba'da zalika zahir kaga fa'il ya kamata a ce wal mala'ikatu ba'da zalika zuhara amma sai an ka kawo shi shi ma a matsayin jam'i kenan tana yiwa nan waɗansu tafi cewa ba mu da masu ceto ba mu da abokanai ko kuma ba mu da masu ceto ba mu da aboki na gari domin akwai aboki kuma akwai aboki na kud da kud kamar yadda malam Bahaushe yake cewa to shi yasa sai ya bambanta tsakankanin su kadiba cikin tafsiri na jalalini shi ma ya kawo shi kuma kadiba cikin tafsirai daban-daban irin wannan wato zaka ganshi ni ne hikimar kawo wata kalma ba a kawo wata kalma ba to ɗan uwa musulmi ga dukkan alamu lokacin mu ya fara karatuwa amma abin da kamata mu ƙara irin wannan salo malaman balaga suna bincike kan shi musamman akwai littattafai in ka diba cikin at-ta'birul qur'ani na ustadu doktor fadil samar ra'i sannan kuma ka diba cikin ususun fanniya na ustadu doktor kabir yunus da yake kasar wato kano garin kano a kasar najeriya da kuma manhajul bayanil qur'ani wato na shi ma ustadu doktor kabir yunus da yake garin kano da sauran littattafai musamman na al-balagha ta al-qur'ani daban-daban kuma ka duba cikin wani littafi albalagatul qur'aniyya lada abdullahi bin fodiyo wato doktora da aka rubuta ta balaga ta alqur'ani wadda wannan profesa wato ustaz doktor abdul baqi shu'aib agaka bayarbe wanda ya rubuta ta a jami'a ta fodiyo a sokoto wanda kuma ita ma akwai balaga ta alqur'ani da ya bayyana da sauran littafan da suka yi bayani akan balaga ta alqur'ani suna da yawa ɗalibin ilimi zai neme su don amfana da irin wato wannan wato fa'ida da take ciki yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokacin mu ya matso zan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara kuma ya ba mu iko da dama abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda muka wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh